أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jirgin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya kama wannan gini mai tarin albarka ginin litinin daren talata wanda yau ya yi daidai da goma sha uku ga watan uku musulunci watan rabin al'awwal yau hijira na shekara 1446 daidai da goma sha shida ga watan tara na shekarar miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masali littafin koyon ibada wanda muke karanta shi a wannan maktaba a wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan gidi idan masu bibiyar mu kai sai da masu kallon mu ta kafafen yada bayanai ba su manta ba mana cikin sunan sara sunonin sallah a fejin littafi na 75 mun karanta matanin sannan mun shigo cikin bayani har mun karanta bayani mai nan ba ta daya a nan lokaci ya cin mana yau kuma insha Allah za mu tashi a cikin albayan mai nan ba ta biyu wannan kuma shi ne darasinmu na 35 insha Allah a cikin wannan littafi malik ya cewa daga cikin sunnonin sallah akwai alqira'atu ba'd al-fatihati karanta sura ko karanta wasu ayoyi na alkur'ani bayan fatiha to wannan suna ne mun ji ne matsayin karatun fatiha da shi farilla ne wajibi amma karanta sura ko ayoyi cikin wata sura a bayan masallaci ya kammala karanta fatiha to wannan karatun na sunna ga wannan karatun na sura sunna shine al-qira'atu ba'da al-fatihati li hadisi abi kattada akwai hadisin abi kattada Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri al-ulayi bi ummi al-kitabi wa suratayn malike cewa annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin abaka tala yake cewa ma'aikin Allah yana karantawa a rukuni biyun azhar na farko iya karanta ummul kitab ita ce fatiha kenan ko kace ummul kitab ko ummul qur'an ko sab'ul masali ko ar-ruqiyya duk suna cikin surorin sunayenta iya karanta sura bayan karanta fatiha shine al-ulayni bi umil kitabi wa suratayn da kuma surori guda biyu ko ta daya a kowace raka wa fi arakatain al-akhir akhiratayn a kuma rako'i biyun karshe a azhar ko la'asar ko isha'i bi fatihatul kitab iya takaituwa ne da karanta fatiha kawai ana ganewa iya takaituwa da karanta fatiha amma surori biyun farko iya karanta fatiha da kuma sura hadisin imam al-bukhari da muslim sun fito shi a sunna mai na bato al-jahr fi salati al-jahriya bayyana karatu a sallar da ake bayyana kamar raka'a biyun asuba sallar asuba kamar raka'a biyun farkon magariba da raka'a biyun farkon isha'i da sallar juma'a duka wanda suna cikin salatul jahiliya rako'in da ake bayyana karatu cikinsu to bayyana wa ne masu ka bayyana karatunka a sallan asuba da biyun farkon magariba da biyun farko na isha'i to ka aikata sunna ana fahimta fi jaharu fi raka'ati as-subhi wal juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya bayyana karatunsa na sallah a sallan asuba da kuma sallan juma'a wal ulayi min al-maghrib wal isha' da kawai biyun farkon magariba da isha duk ana bayyana karatu wala aidai da sallar idi guda biyu na sallah ta alfitr da sallah al-udhiya duka wannan ana bayyana karatu a cikin wal kusufi da sallar kisfewan rana ko wata ita ma ana bayyana karatu wal istisqa da sallar neman shayar da ruwa ruwan sama ya dauke akwai sallah da shari'a ta koyar a yi domin a roƙi Allah ya bada ruwa to a wannan sallar shi ma bayyana karatu a yi ana gane ba wa yusiru fi ma ada zalika li ittiba kuma duk abin da ba wannan ba daga cikin salloli to ana suranta karatu ne domin haka aka bibiye da manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam ma'ana waɗannan su ne sallolin da shari'a ta ba da dama a bayyana karatu kuma duk wanda ba wannan ba to shari'a kuma ta ce kada a bayyana a surata a bayyana sunna mai nan ba ta hudu a sallah wasiru fi salata sirriya oye karatu a sallar da ake koyi karatu li fi'lihi alaihi salatu wassalam athabit domin aikin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata binaqalin al-khalafi an sarf da nakaltuwar magabata zuwa kan magabata har zuwa gari ma'ana daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in atba'u atba' zuwa khalaf da salaf duk sun haka yato cewa ma'aikin Allah akwai salloli ko rako'in da yake koyi karatu ana fahimta faqad kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ababakr ya ababakr ya abubakar ko ya ababakar irfa sautaka shay'an ka dan daga sautin ka ka dan ƙara sautin a gane ku wa kana li umar bin al-hafs wa kana li umar ya fada umar kuma ikfit min sautika shay'a kai kuma ka dan ƙasa ƙasa da muryar ka dan rage volume da muryar ka ahmad wa abu dawud wannan kuma kissar ta a tabbata ne wata rana masu Allah yana zagayawa da daddare a matsayinsa na shugaba jagora alzami alzami hukunci to masu Allah da daddare lokacin iya zagayawa gare madina iya zagayawa to sai wuce ta gidan sai na abokar da lawa sai ci sai na abokar yana karatu sallah sallolin dare amma kuma bayyanawar ba a ji sosai haka ya koyi muryarsa sosai za ka ji motsin karatun sama ba za a gane ne yake karatu maza a shi sai na baka bai sani ba maza Allah ya zo ya yi shi ya bi sai ya wuce sai je samu kuma ɗan katsam shi ma iya sallah to sai ji kuma kuma iya bayyanawa da yawa ya ɗaga bolin sosai a da gari ya waye sun zo majalisi sai maza Allah ke tambaye su ɗaya bayan ɗaya ya ce abubakar na wuce ta gidan ka je da daddare kana sallah amma na ji muryarka ƙasa ƙasa me dalilin haka sai ce ya rasulallah wanda nake sallar domin sa iya jin abin da nake ba iya sa ban daga muryar ta ba sai ce to kai kuma Umar na zagaya na ci kai kuma ka daga su muryarka sosai yace eh maza Allah haka ne ni ina dalili na guda biyu ne haka na farko na tayar da masu bacci na biyu kuma na kori shi dan da kusa da wannan shi ne dalili idan ina karatu wani zai iya cewa shi ma ya tashi ya kama ibada da kuma zan kori shi da sai manzo Allah ce din na ci uzuru amma duk da haka abuka ka dan ƙara sai kuma Umar ka dare ana fahimta to wannan shi ne abin da ya faru amma ba da bai ka kisa ba sai kawo magana cewa manzo Allah ce Abubakar ya ƙara Umar kuma ya rage sunna ta biyar a sallah wa sami Allahu liman hamida fadin sami Allahu liman hamida ma'ana Allah ya ji wannan wanda yake gode masa li hadisi abi huraira radiyallahu an hadisin sai na Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al-imam sami Allahu liman hamida idan liman ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wannan da ke gode masa aqulu ko kuma muku ce rabbana wa lakal hamd ubangijinmu godiya tana gare ka fa innahu man wafaka qawluhu qawlal malaika duk wanda ya gamdakatar fadin sa na rabbana wa lakal hamd tai dace da fadin malaika wafira lahu ma takaddu min zambi to duk abin da ya gabata na zurban sa Allah zai gafarta masa a shekhani imam al-bukhari da muslim ya bayan Allah ku ta farlama ku ta garama faɗin rabbana wa lakal hamd in kai dace faɗin ka yayi daidai da malaika to manzon Allah ya ba da tabbacin cewa Allah ne ya yi masa maka gaba daya kufir lahu ma tadillu ala al duk abin da ya gabata na zulmin dukkan su Allah ya shirye musu amin janna akwai wata farla ita ma ƴar uwar wannan ita ma faɗin amin idan liman ya kammala karatun fatiha shi ma hadisi ya tabbata mazo yake ta sallallahu alaihi wasallama man wafaqa ta'aminihi bi ta'aminil mala'ika shi ma gufiyar lahu ma takaddu minna idan liman ya kammala karatun fatiha kana bayan sa kace amin kai dace amin ɗinka ta dace da faɗin mala'ika shi ma amin shi ma manzon Allah ya ce Allah ya gafarta maka kaga lalle ilalla wani iya cikin abin da zai ƙara fito mana da daraja da kimar yin sallah a jini da kuma kallon sallar jini ana fahimtar wannan kaga wannan ƙarra an ce duk wanda limaminsa ɗagowa daga ruku ya ce sami Allahu liman hamid rabbana wa lakal hamd kai ma ko kai liman faɗin wannan kalma ta dace ta malaika Allah ta'ala ya gafarta maka kuma gabanin su Allah ya famusa. Sunna mai namba ta shida a sallah. Wa kullu takbirati ghayra al-ula. Dukkan wata kabbara a sallah sunna ce in ka cire kabbaran ba. Ita kabbaran harma farilla ce. An gane ko? Sallah ma ba ta kulluwa idan har ba ai kabbara karama ba. Amma dukkan kabarbari a sallah in dai ba kabbara ihram ba ce, to sunna ce matsayinta da sunna ne a sa ana gane ku li hadisi ibn mas'ud akwai hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi qali ki cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin naga manzo Allah iya kabbara dukkan tashinsa da zamansa dukkan yunkurinsa na mekewa da yunkurinsa na yin ƙasa duka manzo Allah ya yi kabarbari wa qu'udihi kai wa qiyamihi wa qu'udihi haka nan manzo Allah idan ya meke sai ya yi kafara haka nan idan ya zauna yana yin kafara Ahmad wa Nasa'i Imam Ahmad da Imam Nasa'i duka su fito da wannan hadisi ana fahimta ai taba'an li amali alayhi salatu wassalam bibiya game da aikin da ya aikata sallallahu alaihi wasallam wali hadisi abdullah bin abdurrahman ga hadisin abdullah bin abdurrahman an abi daga baban shi annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yutimmu takbira idza khafada wa rafa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yutimmu takbira manzo Allah baya cika kafararsa a motsin da yake na tashi ko na zama har sai ya miƙe sadiki kafar ana gane ba wai daga yayin kuna zai ce Allahu akbar ka mi miƙe ba sai ya miƙe sai shi Allahu akbar haka ne sai yayi ruku'in ya kama gwiwa sai ce Allahu akbar ana fahimta sai malik ya cewa rawahu أبو داود والبيهقي وأحمد ولفظ الله فتكبيره alaihi salatu wassalam fil khafd wa dhaf yin kabarbarin da ma'aikin Allah ke sallallahu alaihi wasallama a wajen yunkurin tashi ko zama taratan wani lokacin wa tarku fi ma ukra wa tarku da barin yin hakan fihi ma a cikin kabar cikin tsayuwan ko zaman ukra dalil ala adami wujubi hada takbir ma'ana wani lokacin manzo Allah za a ji kabbar wani lokacin ba za a ji ana bai da to sai ki ta wannan shine dalili na kan cewa kabar barin ba wajibi bane amma kamar kabbar arama duk sallah sai an ji ta bayyana amma wani lokacin zaka manzo Allah ya kama ruku amma ba za ka ji kabbara ba ma yayi a zuci kowa ya kasa kasa baka ji ba ana ganewa amma in dai da kabbaran arama ce to dole sai an bayyana shi to sai ce wani lokacin mazan Allah ya bayyana wani lokacin ba bayyana ba bai bayyana ba to wannan iya nuna cewa adami wujubi hada takbir cewa kabar bari ne in dai ba kabar harama wace to akan iya nuna cewa ba wajibi bane ba wa huwa dalilun ala sunnati kuma akan iya nuna cewa sunna ne sunna ta bakwai a sallah wata shakudari da yin tahiya guda biyu tahiya na farko da kuma tahiya na biyu wal julusu lahuma da zama domin karanta tahiya ta farko da ta biyu li hadisi bin mas'ud radiyallahu anhu hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ka'ada ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya zauna a sallah falyaqul at-tahiyatu lillah to yi karanta wannan tahiyya din yayi tahiyya har in ka zauna bayan ka kammala raka'a biyu to kai tahiyya in ka zauna bayan ka yi raka'a ta hudu na ma kai tahiyya in sallah bai raka'a uku ce in ka zauna bayan ka kawo raka'a ta uku kai tahiyya ana fahimta muttafaqun alayhi bukhari da muslim sunna mai namba ta takwas a sallah wata kadimul fatihati ala surati da fara gabatar da karatun fatiha akan nusura littiba domin haka aka ga manzon Allah ya dai ana fahimta ina littiba haka mabiya so ga manzon Allah ya dai limawazabati nabi alaihi salatu wassalam ala qira'ati as-sura ba'da al-fatiha fi salawat domin abinda manzon Allah ya lazimci shi ya zauna akan sadimun da'im na karanta sura a cikin sallah bayan karanta fatiha ana fahimta sai bayan ya karanta fatiha sannan sai karanta sura bayan fatiha fa an abi qattada radiyallahu anhu daga sahabi abu qattada Allah ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhuri fil ulayli umul kitab yana karantawa a sallan azhar kauri biyu farko da ummul ummul kitab fatiha wa suratayn da kuma sura ta biyu bayan fatiha da kowace raka bukhari wa muslim sunna mai namba ta tara wa taslimatu thaniya wa salisa lil ma'mum da yin sallama ta biyu da ta uku ga mamu alal imani wanda zai juyar da sallamar zuwa ga limaminsa ta uku kenan wa alaman ya sarihi ta biyu kuma zai juyar zuwa ga a afwan ta biyu zai meka wa liman ta uku kuma zai meka ga wanda yake hagu da shi ana fahimta wannan malikiyar kenan haka suke sun faɗi wannan kaulin su ne assalamu alaikum in ka ce sallamar ɗaya za ka yi amma za ka fuskantar wa uku assalamu alaikum gane ko assalamu alaikum haka suke shine sallama ta biyu da ta uku amma da za ka ce assalamu alaikum din ba kai ta biyun ba ba kai ta uku ba tutar da ta tun da ta biyu da ta ukun ya lissafo su a sunnoni ana fahimta amma abin da yake da ƙarfi bayan wannan abin da yake hadisai masu yawa sun tabbatar da shi shine sallamar da ma'aikin Allah ya lazimce ta asa shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa wannan din ne guda ɗayan ya yi kuma ta yi duk wanda ya wannan sallar ta yi ba ta da matsala amma wacce manzan Allah ya fi wacce ya fi tabbatuwa iya yawan yin ta ita ce sallama dama da kuma sallama an fahimci wannan wanda shi ne ka'ida kuma shi ne abinda malamai suka rinjaye sai ma ke cewa a lihadisi samara bin jundubin akwai hadisin samara bin jundub radiyallahu anhu qala Allah ya kare da shi umirna an narudda ala imam an umarce mu mu mayar da sallama wa imam an gane ko wa an natajawaba da kuma wanda yake gefen daga aljambal wa an yusalli wa ba'duna ala ba'd kuma sashin mu yawa sashin musallama ana ganewa wa zada bazar fi salati imam bazar ya kara cewa a cikin sallah abu dawud da kuma shi imam al-bazar wa fil muwatta an-nafi' ali bin umar a cikin muwatta ta imam malik daga imam nafi al-majrin abdullahi da umar yace shi abdullahi da umar kane kuli ya kasance da cewa assalamu alaikum ala assalamu alaikum al-yamini iya cewa assalamu alaikum ga wanda yake da mansa sun mai raddu alal imami sannan sai me ka kokinsa zuwa ga limami fa in sallama alaihi ahadun an yasarihi radda alaihi idan kuma da wani hagunsa iya sallah kamar iya hagunsa ya ce assalamu alaikum inda shi iya dama da shi to shi ma sai me to da fuskantar wasu ta hagun ya masa sallah kamar da abin da na kwatanta da uku kenan amma da lafazin ya ba assalamu alaikum ba assalamu alaikum ba assalamu alaikum ana fahimta sallama uku amma da lafazi ɗaya ana fahimtar wannan sunna mai namba ta goma wal jaharu bi taslimati alwajiba littiba al jaharu bayyanawa bi taslimi bi taslimati alwajiba da yin sallama ta wajibi ita ce sallamar fita daga sallah idan ka yi a tsoranci sallar ta yi amma bayyanawar shi ne abin da ya fi zama daidai ana ganewa ita sallamar gama sallah wajibi ne a bayyana ta musamman jim yake domin wani iya bayan ka iya ta tafiya sai ya ji motsin kayi sallama bai sallama idan bai ji furcin sallamar abun nan tabbato ba zai ga mutum saboda bayyana sallama ga limami wata ne abin jana suna mai nan ba ta sha ɗaya a salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yi wa ma'aikin allah salati yadda shahudul akhi a ta hiya ta ƙarshe li hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala abdullahi dan mas'ud allah ya kare da shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tasha idza tashahada ahadukum fi salati idan ɗayan ku zai karanta tahiyya a cikin sallah falyakul allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta a wa rahimta wa tarhamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid al-hakim wal bayhaqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaidan da yanku zai karanta tahiyya a sallah a cikin tahiyyar tasa sai ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka yi da tsira da aminci ga annabi ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad da ali Muhammad kama sallaita wa barakta kama yadda kai salati kai albarkoci wa tarhamta kai rahama da jin kai ala Ibrahima zuwa ga annabi Ibrahima وعلى آل إبراهيم da آل na annabi إبراهيم إنك حميد مجيد Allah kai ne abin yabo kuma kai ne abin godiya alhakim wal bahi abinda sunna mai namba ta sha biyu a sallah was sujudi ala al'anf wal kaffai da yin sujjada akan al'anf shine hanci tunda ba a cin Allah a gabai bakwai ne lissafa da ake sujjada akan su da ya zo yi shiru da ya ce aljabaha goshi feshiru ila anfihi sai ya nuni har zuwa ga hancinsa an gane ku ke ne wai shiru ila an yasa inda ya ba da larura ba ka yi sujada hancin ka bai taba ƙasa ba ka sujada ka ba sai dai inda larura domin da hanci da goshi gaba ne hannu tafukan hannaye gaba ta ɗaya da ta biyu ta hutu sai gwiwoyi gwiwan dama da gwiwan hagu sai ƙarshe in ya tsun ƙafa ɓangaren dama da ɓangaren in ka lissafa zai baka guda bakwai kwamitu an astu da ala saba ta a agumi mazala ce an umarci ne su jira kan gabbai guda bakwai sarwa da shi sai ce cewa li hadis min abbas hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kare da shi ana ganewa yake cewa radiyallahu anhu ma kai Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhumi an ba ni umarni in ji manzon Allah ne sujada kan gabbai ko kasusuwa guda bakwai alal jabha wa ashara bi yadihi ala anfi da yace al jabha goshi sai ya nuna har zuwa ga hancinsa gaba ɗaya shi wal ya tayi da tafin hannuwa na dama da hagu war kuma tayi da rukuba gwiwa sannan wa adaraful kadamai da can ƙarshen yan yatsun kafafu rawahul bukhari wa muslim a bayyana sunna mai namba ta goma sha uku wa sitara da khairul imam da sanya sitarar sallah amma ga wanda ba limani ga wanda ba liman ba liƙauli alaihi salatu wassalam faɗin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama bil hadisi abi da jahab kamar yadda ya zo daga hadisin aba jahab abdullahi bin al-haris bin salt al-ansari abdullahi bin al-haris bin salt al-ansari mutumin madina radiyallahu an Allah ya kare da shi li yanzur ahadukum ko kuma li yastatir ahadukum wa bi sahari dayan ku yayi sitira idan iyaye sallah ya sa sitira a gaban sa ko da da kibiya ne yace sahari ko da da kibiyan da ake haddi ne in ya rasa abin da zai sitira to sai kafa wannan kibiyar a gaban sa ya sitira da ita ana ganewa al-hakim imam al-hakim wai za sallal imamu ila sutrati idan liman iya sallah gabansa da sitira lam yahtajjul ma'mum ila sutrati ukhra to mamu ba shi da bukatuwa ya sa wata sura da bane idan an liman ya aje sura a gabansa ko to shi ma ba sai ya aje ba sanya wanda liman ya ya dauke masa ana ganewa إذا كان تركض الحربة للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى إليها ولوكتي أن كفى منزل الله وتيسن دعا قبصا هي تركض الحربة أدسى مصر وتيسن دعا قبيش فيصلى إليها سيتي زمن سترى سينا صلى إليها كبت ولا يعمر أحدكم من كلبه بوضع سترة أخرى كل ما من kar ku umarci wanda suke bin ku a baya ku ce wani ya kafa sutura dan zai yi sallah a baya ne ba in dai liman ya sanya ta shike na magana ta ga al-bukhari wa muslim wal muqtaru abinda aka fi zaba game da harkar sutura an yaji ala sutura an yamin aw shimal wala yasmudu ilaiha ana san sutura ta dan karkata bangaren dama ko bangaren hagu kadan kar ka zanto ka ka nufe ta directly ba a sata gaban ka tsaiti ana so dai ka dan kawar da ita ka dan bangaren hawa ko bangaren da ana ganewa ko sun hikima game da wannan shine kar ta zama kamar ita take wa sujada shine hikima kar ta zama to ruwa ne kar ta zama to kamar ita ake yi wa sujada da sai a bar ta gefe gefe gefen dama ka dan ko gefen hagu ka dan ana ganewa wala yastatiru bi najasi ba a yin sutura da najasa an gane ko ka rusbatil mir- ah, mir- mir- mirhab kamar icen banɗaki ice da aka kafa na banɗaki to ba a tsira da shi ana gane ba wala bi mashwashi ba a tsira da abu mai reflective mai ɗaukar ido kan ra'ati ba za a yi sa- ba za mu mutum ba zai ajiye mace a gabansa ya zama to iyakan lanci na zama sirarsa ba ba a yi da mace aw halka mutahaddisi ko kuma halka ta masu zance ko masu tattaunawa sun su yi halka ma'ana su ke su zauna sun yi halka sai kuma kana bayan su wai mutum suna masu kira shi ma bai ba wala bi ma la yasbutu haka nan abin da ba zai kafu a ƙasa ba shi ma ba a sura da shi ka dabbatin wasabi kamar mutum ya ajiye wata dabba a gaban su za ta yi tafiya ko yaro kalbi ma zai yi tafiya khawfa zihabi ma domin da dabba da yaro akwai tsoron za su yi tafiya wala bi hajrin wahi haka nan ba a sutura da duki kwaya daya bi Allah ya tafiya bi ibadatil awqat domin kare yi kama da masu kokarin ana gane ba duk wannan dalilin da ba ne ce kenan ba a yin sutura da irin wannan abubuwa wannan shine karshen magana game da sunnoni a sallah ana gane ko ba da yan gidayo sun har wajen guda goma sha uku daya bayan daya duk an karanta an yi bayani gaba ta gaba fada'ilu sala mustahabbai ke fara'id ine farillai wanda an sa babu na ƙarshe fara'a fa fada'il fa fara'id fara'id amma fara'i billam iya nufin mustahabi ke a gane ko wancan farilla da ya kare da dawo wannan kuma mustahabi da ya kare da lam mustahabai a sallah kala shehu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa fadailuha daga cikin mustahabai a sallah rafa'ul yadaini inda al-ihrami daga hannuwa yayin kabbaran harama daga hannuwa yayin kabbaran harama musahabi amma ba kabbaran harama daga hannu an gane da ko amma kabbaran wajibi shi sa ma malamai suka ce an baka zabi a matsayin ka na masallaci kuma kowane abu ne ko ka daga hannayen tare da kabbar Allahu akbar kana ɗagawa kana yi kafa a gane ku ko kuma ka ɗaga hannu ka sauƙi sannan ka ce Allahu akbar yayi ko kuma hannu iya ƙasa kafin ma ka ɗaga shi ka ce Allahu akbar sannan kuma ka ɗaga hannun ka duk uku na akwai dalili ya ku duba littafin malam Muhammad bin Salih Al-Usaimi sifatu salati ya kawo dalilai da ya kafa karkashin wannan abubuwa daga hannu daban kafaran kafaran wajibi ce ta kuɗe sallah amma daga hannu kan musabi an gane da kyau a hatta tukabila al-uznay har wannan a daga hannun sai sun je jikin kunnaye kunnuwa ya tukabila al-uznay sai sun yi dab ko saitin kunduwa idan ka daga hannayen ka guda biyu ana ganewa wa kaulul ma'amu wal faz rabbana wa lakal fadin mamu da mai sallah shekari ne alfaz mamu da mai sallah shekari ya ce rabbana wa lakal hamd wannan shi ma mustahabi ne ana ganewa da kyau kamar yadda malai yake hakitowa wata amin ba'd al-fatiha da cewa amin bayan an kammala karantun fatiha ne lafzi wal mamu ga mai sallah shi kadai da kuma mamu wala yaqul al-imam illa fi qira'ati sirri amma liman kamar yadda malikawa suka ce ba zai faɗa ba asirin a sallah ta koyi karatu والتسبيح في الركوع والسجود da yin tasbihi a ruku'i da sujjada ana ganewa wata dawilil qira'a fi subh da tsawaita karatu a sallan asuba imamu sahabi wa zuhur taliha da kuma shi ma karatu mai tsayi idan ka zo sallar azhar wata kasiruha fil asr da yin abun ba mai tsayi a takaitaccen karatu a sallar la'asar da kuma magariba wata wasu tsohafin isha musahabi ne idan an zo sallar isha ka yi karatu ba mai yawa wa kaɗan ba a gane da kyau ko shi ma duk malamai sun kawo irin masu ruwan da maza ala yake karantawa idan kun duba sukwatin salatu na malam albani ya kawo duk sallah sai da aka haiko abin aka hakaito abin da maza ala yake karantawa bayan karanta ba ta yake wata kuna suratul awwal ko suratul ula domin ita sura ta farko ta kasance qabla saniyati kafin ta biyu aqwal ya zamto raka'an farko ta fi tsayi akan raka'a ta biyu imamu sahabi wal hay'a ma'luma fi ruku da cikakkiyar kama da nutsuwa da za ta baka damar karanta tasbihi a cikin ruku wasu sujudi da sujada wal julusu da zama duk iya cikin musahab na sallah wal qunutu sirran qabla ruku da karanta al qunuti a koye a bayan ruku'i ana gane ko qabla kai kafin ruku'i wa ba'da as-sura fi saniyati sub bayan kuma ka karanta sura a sallan asuba raka'a ta biyu to kafin ruku'i sai karanta al qunuti wa yajuzu ba'da ruku ya halatta ma ka karanta bayan ka dago da ruku'i wa du'a ba'da tashahhud tsari da yin addu'o'i ga masallaci bayan ya kammala karanta tahiyya ta karshe wa yakunu tashahhud tsari aqwal min al-ula ko min al-awwal tahiyya ta farko tahiyya ta biyu ka tafi tsayi akan tahiyya ta farko wa tayammul bis salam da damar ta sallama kai da maka yawo wata hariku sababa fi tashahudi da motsa dan ya samu nuna idan kana tafiya kana karanta iya kana motsa shi shi ma da iya cikin mushabbai a cikin sallah ana ganewa yani anna fada'ila salati ma'ana cewa mushabbai cikin sallah shine ma kira abin nan da aka ambata wa haka shawahiduha ga dalilan da yasa ake yin su na zahar rafa'ul yadayni inda ihrami daga hannu ko hannuwa yayin kabbaran harama haswa almankibaini su yi saitin kunnuwa li hadisi bin umar hadisin abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iza kana iza fataha salata idan zai bude sallah rafa'a yadayhi hazo min kibai iya daga hannayensa sai daidai da shoulder na shi kamar shi an gane da kyau rawahu al-bukhari wa muslim wali hadisi mu'az bin jabal alladhi rawahu tabarani akwai hadisi mu'az bin jabal Allah ya kare da shi wanda imamu tabarani ya fito da shi fi mu'jamihi al-kabir a cikin littafin sa al-mu'jam al-kabir min dari al-ma'abu bin al-hasan ta hanyar wani dan magabaci ma'abu bin al-hasan wal khatib bin jahdari da kuma khatib bin jahdar an mu'adh bin jabal su kuma daga mu'adh dan jabal Allah ya kare da shi kare shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kama ila salati idan manzo Allah ya tahi zai yi sallah rafa yadayhi ibal uzlay iya daga hannayensa su daidai da kunnayen shi fa iza kabbara arsalahu idan yayi kabbara sai ya daga su summa sakata sai da yin shiru kadan wa fi riwayatin wa rubbama ra'aytahu yada'a yadayhi ala ala ala yasari kai yaminihi ala yasari yace kun bayan manzala ya ainihin tada gabaran harama yayi du'a al-istiftaha koyi sai nace ni kuma ina ganin sai ya dauko hannunsa na dama sai dora akan nagwai ana gane da kyau yasa hadisi cikin muwadda manzala yake cewa nahadu ma'ashar al-anbiya mutanen annabawa an umarce mu da abubuwa guda uku na farko ce suwaki duk annabi ya aswaki na biyu ya ce turare duk annabi iya sa turare na uku sai ya ce a abu wata ƙuri ibn alayhi sallallahu alaihi wasallam yace duk annabawa tun da kan annabi adam zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ba mu duka idan za mu yi sallah ne wata ƙuri ibn alayhi a fahimta ya sake ta salata ne sunul anbiya wannan abu guda kun iya cikin sunar annabawa yin aswaki da shafa turare da kuma wata uliyumna alal yusra ala sadr bi salati dor hannun dama akan nahu akan kirji a cikin sama haka ba ikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne cikin hadisan Imam Malik da cikin Muwatta Allah ta'ala ya kara masa ana fahimta nan kuma yace al-bukhari ila jami'i sahih wa an-nasa'i wa abu dawud da imam an-nasa'i da kuma imam abu dawud Allah ya kara masa rahama mustahabi mai namba na biyu haka ne kuma zalimi eh na hadisi na makaranta na yawa hadisin wazo ne jawa wanda yake cewa na eh hmm ya sauka a feji na na 80 na 78 kenan haka ne na gani na gani na gani wafi ruwayati wa rubama ra'aituhu yadha yaminihi ala yasari ko a wata ruwaya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi rawi ya ganshi iya wata ulimina al musallas haka ne anan sai yake cewa fa hadha al hadith sarihun fi sadri al yadayn fi salati kal qabd fihi wannan hadisin ya wai wai kamar dalili ne na cikin hannaye da kuma ɗora su a kan girji a sallah kamar wai abun iya nufin kamar abu ne tunda ya ce rubba ma wani lokacin iya kallon sa iya yi ma'ana kuma wani lokacin kamar bayi a gane ko to fa shahadatu ashrata min sahabat lafira ma da ce akwai shaida daga sahabai ɗaya ɗaya ɗaya har guda goma annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi rahama sallallahu alaihi wasallam rafa alaydaini hazawul bintibaini iya daga hannu daidai ka hadonsa ba da takbiratul ihram bayan kabbara haram kama yan baki aka ne ko kama ya baka hatta yarji'a kullu asbin ila mawdi kama ya baka kamar yadda maza zai tabbatu e ka ne baka ko ka ne baka iya kasancewa hatta yurja kullu asbin ila mawdi har sai wani kowane kashi ya koma wanda yake idan ya yi kabbarar a tsaye to kowane kashi ya koma wani shi ana gane ba mu'tadilan kuma a daidaice dalilin wadih wannan dalili ne a bayyane ala annahu sallallahu alaihi wasallam mursilan yace dalili ne cewa manzo Allah lokaci iya sakin hannunsa a sallah isla yaqulu la yaqulu qa'il inna irja' اليدين إلى موضعهما معتدلا هو وضع هو وضع وضع هو وضع لهما تحت السرة أو فوق الصدر كما لا شك أن العظام المتحركة الداهية عند التخبير من إزام الراجعة إلى المحل الذي ذهبت عنه wannan abin da yake so ya ce anan shi ne yake cewa a dalili ne wannan wazihi a bayyane annahu sallallahu alaihi wasallam musalan wai wani lokacin manzo Allah iya sakin hannayensa amma is is la yaqulu qa'il shi mai fada idan yace inna irja al-yadayn dawo da hannaye ina irja din ila mawdi'ihima akan mahallin su mu'tadilan adidije huwa wad'ul lahuma tahta surra kamar shine daga hannunka dora su a kasan cibiyanka shine tahta surra au fawqa sadar ko nan sama kaɗan da kirji kama la shakka kamar yadda babu kokonto anal izam al mutaharrika shi kashi na jikin dan adam mai motsi azahiya a addahiya inda takbir azahiba ko zahiba ne azahibatu inda takbir wanda yake tafiya ko yake dago yayin kabar min izami raji'a iya cikin kashi mai dawowa ilal mahalli zuwa ga mahallinsa allazi zahabatan idan ka daga haka ayyati ko ba haka bane shine zahiba din idan kuma ka dade shi ba kaga ya zama raji'a iya nufin cewa amma wannan dalili ne na malam wa dalilin ba shi da kwari gaskiya dalilin zare yawa kayan aljihun zare amma magana ne kan wata ƙulmi na adadin sura ala sadar ai wannan magana ce wanda ba ta buƙatar jayayya duk abin da ya kawo wannan daga kiyasi sai kuma ra'ayati kiyasi da ra'ayati amma hadisin da yake magana kan wata ƙulmi na adadin sura ala sadar akwai sama da sahabbai goma a kan kowanne kuma da ruwaya daban-daban ana gane har tun jiya jiyan ilimi ke da yau da gobe an ƙalubalanci masu sakin hannu a sallah su kawo ko da hadisi ne har da kawo ƙalubalen ba bayan gaba da tun duniyar ilimi ta da an ƙalubalanci masu irsali sakin hannu a sallah to su kawo hadisi da suka dogara da shi ko mai rauni ne ba wallahi babu su ba sa to a wannan ba ma hadisi bane ya maka gano eh yauwa bai yauwa yauwa eh haka haka ne haka ne eh haka ne fahimta sosai fahimta sosai kuma akwai lokacin da ruba ta ce zuwa da da da da kullum ba wai wani bangare ba a sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kamar ra'aytu guru sai to akwai wani wuri bai hadisi kuma ga hadisin na ga na imamu wani yace mu annabawa inji manzo Allah muna da ubangi guda uku daga Allah duk annabi da gaskiya akwai wata ulimu na Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa a cikin waɗa mara kuma a fahimta saboda ka gaskiyar magana yin sallah da sadadu ko sakin hannu ba za ka ci sallar mutum ba ta yi ba amma gaskiyar magana ba haka wannan ne gaskiyar magana ba a taɓa hakaitowa ba ko an rawaito an ga manzan Allah iya sallah hannu sa sai ba ta rawaito da shi da abubakar da kuma da Usman da Aliyu ba a taɓa haƙaito ɗaya daga cikin su iya sallah a nusa su wannan ƙabiyar ma an gina ta ne a lokacin mamaki cewa wata rana ko wani ɗalibinsa yake ce koyi an masa duka ne ko an kama shi an masa duka kuma a lokacin hannunsa iya ciwo ba zai iya haka ba sai su ci hannu wani zai zama ne kuma da roce ya kansa iya kansa ne kawai iya kansa ce da ruwa amma ba da tsalar jami'in ba kuma imam malik ba sahabi ba tabi'i kuma sahabi ma ba kowanne bane aka ce a karbi magana ta zama doka ba kowanne wadancan guda wannan su kadai aka ce magana su doka ce a yi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin wa hadi su kadai ne Umar kai Abubakar Umar Usman Ali su kadai ne duk abin da suka yi addini ya zama doka da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta wallahu a'lam Allah ya saka da lafiya lokaci ya yi mu? da alhamdulillah za mu sai ana sai mu tashi a hadisi na gaba wa'il bil hujj za mu tashi hadisin wa'il bil hujj in Allah ya kai mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu da gaske abinda na kuskure kansa Allah ta'ala ya fi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kabinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kabinta muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya tuka mu Allah ya tuka mu Allah ya sa da mu da su aljanna ce mu kuma Allah ka shirye mu da zuriyar mu ka dora mata kan jimare Allah muna roƙonka da kai da duniya da lafiya akwai dan uwa da ake tare da shi a wannan majalisi kusan ko da yaushe to ya aiko bukata ta mahaifiyarsa ba lafiya a sata addu'a kan Allah ta'ala ya bata lafiya to muna addu'an Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya saka fara ta yi kuma dukkan mu da bukatun ma wa Allah ya biya Allah ya cika mu ya cika mu ayyukan mu Allah ya shirye da mu da zuriyar mu Allah ya tabbatar da mu a kan hanyar daidai Allah ya raba mu da fadawa mu Allah ta'ala ya taimake mu ya ainihin ba mu lafiya da zaman lafiya ya sauke mana wahalar rayuwa ya kama da sauki a cikin wannan rayuwa damunar mu da kaka da tufa kullu Allah ya samu albarka Allah ya samu albarka Allah ya kama da sauki a wannan rayuwa Allah ya sassauta mana ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم